رب العالمين نحمده سبحانه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون إن الإنسان منا يتقلب في حياته أطوارا ويعيش فيها أحوالا يتذوق هلوها ومرها ويمر فيها بين العسر واليسر والصحة والمرض والعافية والبلاء والشدة والرخاء والأفراح والأتراح والإخفاق والنجاة وفي كل أهواله وتقلباته يشعر بافتقاره إلى خالقه الغني وبفقره ويقر بضعفه أمام ربه القوي سبحانه وتعالى فيلجأ إليه عز وجل بالدعاء ويلح عليه تبارك وتعالى بالرجاء ليقضي له وهو القادر على كل شيء يقضي له حاجاته ويفرج عنه كرباته وكيف لا يدعوه سبحانه وهو القائل عز وجل ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم والايمان يزيد وينقص يزيد بزياده العمل وينقص بنقصانه وهذه هي عقيده اهل السنه والجماعه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر مسلم يخلقه الله في هذا القول ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu yana mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa lalle akwai wata rana wadda take ta balbalin bala'i a gabanmu ita ce ranar tashin kiyama wadda yake kiran mu ko da yaushe mu yi shiri zuwa gare ta wadda a cikin mu anan babu wanda ya isa ya daga hannu ya ce shi ya shirya zuwa ga ubangiji shi me yasa haka nan saboda zunubai da suka mamaye mu kowanne da zai yi tsaye ya yi tsokaci ya yi lissahi ya tambayi kanshi da kanshi ya tabbata bai shirya ba zuwa ga ga ubangiji shi kuma ka sani ya kai dan uwa musulmi yanda ba a shawarce ka ba aka halicce ka kawai ganin ka kai hatta da sunanka ba a shawarce ka ba aka dasa ma wannan suna garin da za a yi ka ba a ba a shawarce ka ba aka sama wannan gari to haka idan zaka tafi ba a shawarta ka baka shirya ba zaka ji ka a cikin kabari ba a shawarce ka ba aka yi ka haka ba a shawarce ka ba za a ɗauki ranka ita kuma ranar kiyama Allah yake siffanta mana ita cewa inna sa'ata ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu an-nar yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha saboda firgicin da ke cikin ta da bala'i da musiba da suke cikin ta Allah ya ce wata rannasa sukara za ka mutane sun tashi suna maye suna su sun rikice sun ɗimo da sun ci galgale kowa bai san bakin da zai tafi kowa hankalin shi ya tafi wani wuri Allah ya ce ba giya bace suka sha ba su wani suke walakin na azab Allah shadid azaba ce ta Allah mai tsananin bala'i saboda haka ya ɗan uwa musulmi gyara kayan ka bai taba zama sarki mu raba ya kamata mu binciki kawunan mu mu yi aiki da wasiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin rasulullah ya kasance yana hutarwa gurin jama'a yana musu wa'azi guri-guri ko gurin kasuwa hatta da gurin mata yana shiga yana musu wa'azi yana tunatar da su da Allah subhanahu wa ta'ala har wata rana ya zo ya musu wa'azi ya masu sahabbai wa'azi sai irbad bin sariya wani sahabin annabi ne ya ce ya rasulullah ya ce da fari wa'azana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mau'izata ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya mana wani irin wa'azi mau'izatan saboda nuna girman wa'azin wajilat min halqulub yace zakatanmu suka ji tsoro wa zarafat min halquyun idan nan ta zubda ruwa muka yi kuka sai muka ce ya ma'aikin Allah kamar wa'azin ban kwana ne kake mana wa ma'aikin Allah fa ausina imu nasiha kai mu wasiti ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai ya musu wasiti yace usikum bi taqwallahi azza wa jal ina muku wasici da jin tsoron Allah mai girma da buwaya ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah a cikin asiri ka ji tsoron Allah a ahili ka ji tsoron Allah yace wa sam'i wa ta'a da shi da biyayya biyayya ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mallaka akan ku annabi yace innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtifaqan kathira duk wanda ya samu tsawon kwanuka a cikin ku zai ga canje-canje yawa na addini ga shi ku Allah ya kawo canje-canje na addini kala-kala wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne abun barkatai ga su nan ana balo da mutane kowa bai san ba ina zai bi to sai annabi ya dora mu kan hanyar da zamu bi yace duk lokacin da kuka samu kanku a cikin irin wannan yanayi alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin ku damki sunnata da sunnan khulafa'ur rashidin shine abubakar da umar da usman da ali abinda suka yi wannan kada ku kuskure ku rabu da shi addu alaiha bin nawajiz ku damke shi kwarai ku rike shi kada a kuskura a raba ku da sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi la shakka ya bada tsoro ya kai dan uwa musulmi kana ina kana ina duniyar nan take tafiya a kwana a tashi a tashi a kwana kullum lokaci tafiya yake sai ya ta yi daga an jima marice ya yi ka rage kwana guda kullum kai burinka kana ji ka ƙara kwana ka ƙara shekaru wa inna la nafrahu bil ayyami natawha muna jin daɗi da kwanukan da muke tsarawa muna yankewa in baɗi dai zan yi kaza lokaci kaza zan yi kaza wa kullu yawmin madani dini min al ajali duk kwana ɗaya da ya wuce ya kai ka kusan kabarin ka ne kai baka sani ba kana ina ya bawan Allah salaf mutanen kirki sahabbai da sauransu da suka wuce sun zamanto suna aiki da abubuwa guda uku a tsakaninsu suna faɗin abubuwa guda uku kalma ta farko suke cewa man aslaha ma bainahu wa bain Allah aslaha ma bainahu wa bainan nas duk wanda ya gyara tsakanin shi da shi da Allah to Allah zai gyara tsakanin shi da shi da mutane kar ka sa burinka mutane su soka mutane zukatan su karkata take ka sa burinka yaya za a yi ubangijin mutane ya soka idan ubangijin mutane ya soka shi zai sa zukatan mutane sun ki sun so su soka kalma ta farko kenan kalma ta biyu man aslaha sariratahu aslaha Allahu ala niyyata duk wanda ya gyara alaƙa shi ta asiri da shi da ubangijin shi to Allah zai gyara alaƙa shi ta hili da hili shi da kowa da kowa saboda haka ka gyara da kai da ubangijinka a asirce ya kasance kana da wani asiri da kake da kai da ubangijinka wata ibada wanda babu wanda ya santa sai kai sai shi kun bai so ka gaya ma kowa abu na uku man ihtamma bi amr akhiratihi kafahu Allahu amr dunya dunyahu wa akhirata duk wanda ya shagalta da al'amarin duniya a lahirar shi shi kullun yaya Allah ya ce mai kaza yaya annabi ya koya kaza to Allah ya isa mushi al'amarin duniyar shi wannan abubuwan guda uku su ne suka shahara salafin sale da yawa daga cikin mutane za su dinga kallon ka kala-kala idan ka koma ga Allah wani yana ganin ka kai mutumin kirki ne wani kuma yana gani babu mujrimi jahiri kamar kai wani kuma yana ganin ka kaza wani yana ganin ka kaza amma a gaskiya kai kadai ka yi sanin kanka da kai wane ne zuwa ga Allah kai kadai ka yi sanin asirin da babu wanda ya san shi sai kai sai ubangijinka shine kai saboda Allah ya ce balil insan ala nafsihi basira bar dai irin nan na mutum shi kadai ya sanin kanshi yaya alaka shi take da shi da ubangiji shi saboda haka masu yabo ka su ruda ka masu zargi ka su cuta maka Allah subhanahu wata'ala ya baka damar ka gyara da kai da shi kuma yana daga cikin asara wadda ta fi kowace asara asara a ce wani ya taɗe taɗewa ta ƙarshe shine da aka ba da labarin aljanna kwaɗinta ya fi sammai da ƙasai kuma a zo ranar kiyama bakka da kare a cikinta wallahi kayi asara ɗan gurin da zaka tsugunna babu shi naka babu shi naka baka shige ta ba kana wuta to wannan ita ce babbar asara ya ɗan uwan musulmi ka sanya zuciyarka yaya za ka yi har kullum ka gyara da mahallicinka kada ka kuskura ka dinga ganin aikin da ka yi baka yi ba komi yanzu ka fara duk saniyar da ta yi yanzu ka fara komai baka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab idan ka yi da wannan ibada ka ci gaba ka yi fadan lada gurin ubangijinka idan ka yi da ka ci gaba ka ci gaba duk abin da ka yi da kar ka tsaya shikenan aina anta min tilawatil qur'ani ya dan uwa musulmi kana ina da karatun alqur'ani likulli harfin ashara hasanat duk harafi ɗaya in ka karanta lada goma Allah zai baka harafi ɗaya in ka karanta a ƙur'ani lada goma zai baka kana ina mutane suka harnace ƙur'anai kana ina ga yadda ake kayi karatun yadda ake harnace ƙur'ani wani malami yake cewa idan kana karanta a kullum kana harnace aya uku a shekara biyar da wata shida zaka halarce Qur'ani aya uku kuma baka kaiwa shekara biyar da wata shida ma saboda Qur'ani yanda yake huda kwakwalwar mutum yanda ka fara ba da irin wannan yanayin ba kake karewa idan ya kasance kana har da aya uku a kullum ba ma ba a kaiwa shekara zaka kana har da rabin takarda za ka ka kana har da takarda guda kamun ɗan lokaci ka harnace ƙur'ani me za ka ce ma ubangiji baka harnace ba ƙur'ani saboda haka kowa ya yi niyya sai ya harnace littafin da Allah ya sauko mishi ta harshen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam aina anta min salatin nafila ya dan uwa musulmi salloli na nafila kana yi ko baka yi tashi da dare kai ta sallah ka koma da ubangijinka kamar da kanka kai bawa ne shine Allahu kana yi ko baka yi wani da shi da sallar nafila ko sallar dare daga ramadan sai ramadan hasbunallahu wa ni'mal wakil ya jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana allazina in makkannahum fil ard duk dukiyar da Allah ya baka da duk matsayin da Allah ya baka waɗanda muka tabbatar da su a bisa husnal kasa wannan tabbatar da su da muka yi ko mulki ko dukiya da muka ba su Allah ya ce aqamu salata suke tsayi da sallah wa atu zakata suke ba da zakar dukiyarsu wa amaru bil ma'ruf suke umarni kullum da aikin alkhairi wani hankalin munkar suke hana mugun aiki Allah ya ce a gaya musu wani lahi a kibatul umur karshen al'amuran ma na Allah ne zai sa su aljanna kana ina bawan Allah aka dai aka barka kana ina mazaje na gari suka tashi da gari suka koma ruhbanul layl suka koma ga ubangiji suka na ta share barci kana ina ya kai bawan Allah eh kana ina da sarfa da ciyaswa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na kasa malum min sadaqa dukiya ba ta taɓa raguwa ba don ana sarakarta kana ina daga biyayya ga uwayenka kama uwayenka biyayya a yau da safe zawa yanzu da ka zo juma'a ko kawai baka musu biyayya ko ni ba ka je ka gaida ma'aikiyarka ka gaida ma'aikawar babanka ka ba su wani abu in sun mutu ka musu addu'a a yau ko baka musu ba kana ina mazaje sun barka Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana Allah ya yanke hukunci kada ku bauta ma kowa sai shi Allah baya son shirka ku kyautata kyautatawa ga uwayenku kana ina da kyautata ma makwabta kana ina da kyautata ma ƴan uwanka kana ina da kyautata ma abokanka kana ina da duk aiki na alkhairi da aka ce za a yi ka je ka yi ka saka dukiyarka kakka nuna kakka duba kankancin abin da ka bada almuhim a ce da dukiyarka a cikin wannan abin da aka yi saboda haka har kullum ya kai bawan Allah ka tsaya a matsayinka cewa kai bawa ne Allah shi ne mahalicci ka bi yadda ake so ka bi yadda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a'a ba kai yadda kai ke so ba ka bi a'a ba haka na bane Allah ya yanke ma hanzari ya baka irin misali da yake so ibada da yake so a rubuce shine alqur'ani ya baka irin misali da ibada da yake so a aikace shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam example pratic da example theory duk an baka yanzu a zo kai kuma ka kawo aikin ba ka da hujja idan baka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya dan uwa musulmi ka sani Allah subhanahu wa ta'ala iya karɓar tuban mai tuba a kun rana baka fito ba daga yamma saboda haka abin da kaga baka yi abin da kaga ka kasa maza maza daga yanzu ka tuba ka fara shi ka yi niyya niyya ta mamaki ka fara shi ka aikata shi saboda wannan ita ce hanya ta salafus salih wannan ita ce kakka yi zaton cewa kai ka kare ko kai ka zane a'a kan da shaidan ya yaudare ka akan aikin musulunci kai kana ga kamar ka kare baka shirya ba wallahi zaka ji ka cikin kabari baka shirya ba kamar kana mafarki zaka ji ka cikin kabari babu abin da zai huda ka sai aikin ka saboda haka mu koma ga Allah ala sallu wa sallimu ala man umirtu bi salati wa salamu alayhi qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu